وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yan wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na jumadal ula hijira shekara 438 wanda ya dace da 21 ga wata na biyu shekara 2017 yau insha Allah darasinmu na 97 ko ce gome tara da bakwai a cikin littafi alwajiz fifiki sunnat wal kitab aziz yan uwa kamar yadda muka yi sauran ibadodi na tun daga magana arwalla taimama sa wani huffi da wanka na janaba da na haila da siffa sallah aikace da siffa ta wankan gawa sa alkawani sallar gawa yau insha Allah shine darasinmu wanda za mu gabatar da bakin gwalgwado yanda aikin hajji zai zamanto aikace yanzu za mu taba ɗan karatu 'yan mintuna karatun da za mu yi iya da tsarin cewa akwai mun ɗauki wasu kenan aikace-aikace bakin gwalgwado na aikin haji wanda idan mun zo wajen kenan gama shirye-shiryen za mu rika sa nukuta-nukuta bakin abin da muke da shi na wajen aikin aikace insha Allah bayan mun kare wannan kuma za mu hau a nan a gwada mutane akan tabulo akan wannan kiran yadda abin yake shi ma dai yadda abin duka hata ce ta yadda za a zo da abin cikin sauki yan uwa aikin haji kwarai mutane sun da abin yadda har yake ga wahala wani ma yana ga bai yiwuwa ga mutum ya iya aikin haji yadda ya dace alhali aikin haji ba sai malami ba zai iya aikin haji zama aikin haji gaskiyar magana annan sallallahu ya hoto da sahabbai ya nihi makka ba tare ba da tsayawa a madina musu bayanin ga rukunai ga wajibai ga kaza kaza ba tare bayanin kurin aikace kurin ku zo kurin khuzu manasikakum anni kurin ku zo kurin ku dibi yanda nake kurin ku yi haka haka an wahaji aiki ne mai sauki ga wanda ya bada hankalin shi kai dai ku igurgudan aikata yanda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam sauran bayanai wannan karin ilimi da sauransu kenan wannan shi muke so dan hatar sauƙaƙa aikin fatar fa'intar aikin haji ga mutane balle waɗanda ba karatu suka yi da yawa ba abin a zo a cikin sauƙi ka fahimci abin a cikin sauƙi shi ne muhimmancin wannan shirin mun yi shirye-shirye da dama a kan magana aikin haji yanzu yau kenan ba wurin karatu ba ne ba mun karanta mai san sauran nasoshi sai ya koma mu na baya ya ɗauki nasoshin da muka yi bayani akan aikin haji tun daga farko har ƙarshe yanzu za mu yi bayani ne a aikace a takaice yadda mutum in ya yi haka kurin ya samu aikin haji kana muka ga muku sahabbai dukkan sauran ibada arwallace sallace kurin za a zo bako zai zo yau gari yau ya fahimci addini zai zo iya bukata ya ake sallah kurin a tashi a tsaye kurin a siffanta mai yadda ake sallah guda daga nan ya dauki makaranta kurin sai ya gaba ka yi da wannan yadda aka ce kai an kare ka zo makaranta kurin an kai wannan sallah kurin ka samu sallah haka ita ma aikin hajji haka yake kenta haka yan uwa insha Allah kenan yanzu za mu dogara mun karanta hadisi na musulun hadisin jabir bin abdullah wanda shine mahi tsawon hadisi wanda wani sahabi ya kawo aikin hajjin annabi sallallahu alaihi tun daga fitowa daga madina har karshen aikin shi shine mahi tsawon hadisi da ya zo kan bayanin aikin haji a aikace kurin kin za mu tsaya shine ma'ana madogara da sauran bayanai yanzu kin za mu yan uwa yanda mutum mu ma misali yau Allah kaddara ka je haji ka huto daga miƙati yaya za ka yi har zuwa ƙashi aikin haji da farko dai ɗan uwa ko ƴan uwa wanda suka yi da aikin haji mai yawa muna magana alhazama a nan sukan zuwa madina daga madina ake ɗauko harami in ma daga ina ne da yanzu abin da ya dace ga alhaji wani iya gini kan abin da muka gabata baya idan ka zo daga gidanka ba a bukata sai ka zo wajen ɗaukan harami yadda ake ta cunkoso ana ta kokowa kurin daga gida za ka yi wanka na sa harami ka sa haraminka wani kenan kayanka zane da mayayi ka sa kayanka tun daga madina misali inda ka madina ne daga an zo misali zulhulefa inda ake ɗaukan harami za ka yi ƙoƙarin kai dama a gida kayi wanka ka sa harin baka bukatar wani abu daban bayan wannan abu ka kare a gida yanzu me za ka yi wani wurin kurin za ka yi sallah raka biyu domin a zurfa lefa akwai ruwa mun karanta a baya annabi sallallahu salama ya ce malaka jibril ya mai umarnin yin sallah raka biyu a wannan kwari mai albarka za ka yi sallah raka biyu bayan sallah raka biyu za ka iya fuskantar alƙibla a wannan zamani ko bayan ka hau mota kamar za mu gani a aikace mun zo wajen sa aiki insha Allah. ‘Yan wa alhamdulillah ga munan a Zulhulefa wurin ɗaukan miƙati an mutu daga Madina. Daman tuni a gida ka yi wanka ka sa haramanka ba ka zo magana ko kowa ta yin wanka ka sa kayanka ka yi wanka ka sa kayanka yanzu nan ne wurin ɗaukan niyya ta aikin haji ko umara daga nan kurin alhaji za ka yi niyya a ranka ta umara ko haji abin da yake mai yi ka ne umara zaka ce labbaik Allahumma umaratan daga nan ka shiga aiki na umara na mutamattu'i kenan shi kenan yanzu ka shiga cikin aikin haji sai ka fara talbiya tun daga nan labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka zaka yi talbiya da sauran azkar da ka iya nan ne dai horkon fara niyya ta aikin umara ko haji shikenan daga nan an fara talbiya za zo a shiga mota a nihi makka don cika aikin umara to tun daga nan a cikin mota za ku tin talbiya har ku kai garin makka tukun kwara aikin tawafi kenan bayan ka zo ka fuskanci alƙibla dama mun ce niyya domin muna magana aikin haji abin da ya yi mun karanta a baya yin tamattu'i tamattu'i shine daga wajen ɗauko harama kurin ka ɗauko niyyar umara kaɗai za ka ce labbai kalamu umaratan da ka wannan kalma shi kenan kenan daman ka ƙudura ranka aikin umara za ka yi ka ce labbai kalamu umaratan yanzu kenan ka shiga cikin umara shi kenan daga nan za ka fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك أي تمام توا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka za ku yi ta yi kun shiga mota ku yi ta wannan talbiya in kun shiga mota kamar za mu gani aikace insha Allah sai yan uwa bayan mun ɗauki harami na ne a aikin umara ko haji yanzu ga munan an shigo mota tun daga Zulhulefa zuwa Makka tsawon kilo 400 da wajen 40 to a cikin wannan mota za mu ci gaba da yin talbiya da sauran azkar talbiya shine karanta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak a sake ta yi dai labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka za a yi ta yi talbiya da sauran azkar ko mutum yana dan hutawa ba ta dole ka ta yi ba kana iya hutawa ka dan kuma amma dai a yawaita yin talbiya da sauran kafa da sauran azkar har ana haka hakku kai garin makka idan kun je garin makka to nan ne karshen kenan an shiga gari kuma sai farkon aikin tawafi a wannan wurin kenan za a yi ta aka haye zuwa garin makka za ku iya talbiya ku yi wani azkar ba a ce ba a hira za ka iya hira tsawon kilomita ɗari hudu akwai aiki zai amma da a yawaita talbiya da sauran azkar kuna cikin wannan hali har ku je garin makka haka makaranta baya sun jabir mun je garin makka alhamdulillah ga mana mun shigo garin makka mun zo masjid haram wannan ita ce ɗaya cikin ƙohohin shiga wurin ka'aba nan ne masjid haram wannan ita ce ƙoha mai suna baba maliki fahad lamba ta 79 cikin ɗaya cikin ƙohohin masjid haram kenan inda nan ka zo shi ne ana son lokacin shiga masjid haram ka karanta addu'a shiga masallaci Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allah maftaha li abwaba rahmatik in ya so sai ka shiga masallaci irin yadda ake shiga da kafar dama kuma kana tahiya cikin nan zaka iske Ka'aba a gabanka bayan ka shiga mun shiga masallaci daga cikin addu'a shiga masjidil haram duka sauran masallataya daga cikin addu'o'i Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma ftaha li abwaba rahmatik kamar za ku ci sai za mu gina kace wannan addu'a ta shiga masallaci da ka shiga masallaci ka shiga ka kalli Ka'aba kana kallon Ka'aba akwai ruwa ta Abdullahi bin Abbas wanda ta tabbata Umar iya addu'a ta a wannan wurin ka kalli Ka'aba ka daga hannu ka yi addu'a Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bi salam kuma kai addu'a dai bayan ka kalli Ka'aba kuma in so daga nan kai tsaye he gani wajen Hajar Aswad za mu gaishe salo aka ce insha Allah da ka shigo ka kalli Ka'aba babu laihi ka daga hannu ka yi addu'a ya tabbatar daga Abdullahi bin Abbas daga ya ga Ka'aba iya daga hannu ya addu'a kuma an samu daga Umar bin Khattab daga ya kalli Ka'aba iya ce Allahumma anta salamu wa minka salamu fahayyina rabbana bi salam ka wajen Hajar Aswad shine daga nan ne horkon fara tawafi ta an kaje inda dama ka sumbanta da an da wahala in ba dama sumbanta ka sa hannu ka sumbanta in babu dama kurin ka daga hannu Allahu akbar ko bismillah Allahu akbar yanzu da kin in kai ishara da wurin Allahu akbar to daga nan ne fara tawafi sai ka sa Ka'ab hannunka na hagu sai ka fara zagayawa zaka yi kewaya uku da gudu gudu gudu gudu kewaya uku kewaya sauran hudun zaka yi da tahiyya kamar ta da kullum wannan idan ka zo wajen hajji asawad nan ne farkon haraka idan ka zagayo wurin kayi daya haka za ka yi bakwai illa za mu ga bayani mun zo aikace wajen akwai zaku wani ɗan kewaye daga arewacin ka'aba daga cikin ka'aba haka wannan kewayen asali cikin ka'aba ne wata dalili mun yi bayani a baya abin da ya kawo aka bar shi ba a rihe shi ba amma ba a shiga cikin shi sai dai ka zagaye shi babu laifi ka yi sallah a cikin kudu raka'a bici inda dama kakai kokowa in ka zagayo ka'aba in ka nuwo kwana kamar za ka zo shi ma mun zo zamu kinsa abin a aikace za mu ga bayani a kace insha Allah an zo daidai wurin wurin kwana za a zo inda aka fara daga nan kenan sauran kewaye da ake na Ka'aba babu addu'a ke bantattawa da manzon Allah ya ce ita za a yi dauli kuma ta za a bi hudi ma wuri ɗaya ya ambaci addu'a wanda ya ambaci sunanta daga in ka kwana za ka zo inda ka fara za ka ranta rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ita za ka rinka yi haka je inda ka fara tawafi yanzu kenan kaya daya
haka za ka yi tsawafinka ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai duk lokacin da ka zo don hajji asawad za ka ɗaga hannu baka yi tabawa allahu akbar duk in ka zo ka yi allahu akbar allahu akbar duk in ka zo na ɗaya ya ka yi in ka ƙare ma ya ka yi allahu akbar yanzu haka za ka ce yawon ka bakwai wannan shine hajar aswad ga wani abu hori nan a bayan wani polis wannan nan ne horkon tsawafi daga nan ake fara tsawafi kuma a nan ake karewa an an zo nan an yi ɗaya an an komo an yi biyu nan horkon nan ne ƙarshe ya alhaji ko hajiya wannan ita ce ka'abatul musharrafa ita ce ka'aba gata nan a gabanka muna magana da ka shigo ka'aba za ka fara tawafi da za ka zo daidai wannan wurin daidai wannan setan ko wannan sukurwa kana ga ga wata alama da Allahu akbar ga Ka'aba ko Ka'aba nan a dama ka mai ruwan zinariya a ƙasan wannan Allahu akbar zaka ga Hajar Aswad wanda aka ce wurin shan nono daga nan ne Alhaji zai niyya ta tawafi ya imma ya taba da hannun shi imma ya taba da bakin shi ya sumbanci Hajar Aswad ko ya sa hannun shi ya taba ya sumbance shi ko kun ya daga hannu ya ce Allahu akbar daga nan tawafi ya fara za ka sa ka'aba a hannunka na gum kuma ka nihi ka kewaye ka'aba cikin wannan kewayen ka'aba za ka yi duk abin da yake na askar babu wani abu da aka keɓance a cikin zagayenka kana Allahu kana wa annabi salati kana addu'a kana karatun qur'ani dukkan abin da yake na azkar ne zaka yi kayan ka zo wuri guda na rukunin limani shine anan kurin aka keɓance addu'a makasusa keɓanta ya alhaji wannan abin da kake gani kewaye hori jikin ka'aba shine hijir isma'il asali iya daga cikin ka'aba amma zai ke daga waje ba dawafi daga cikin shi dai a zagaye shi iya cikin bangare na ka'aba alhaji ya alhaji ko hajiya wannan da kake sukurwa ita ce rukunin yamani wanda an an yi kwana za a inda aka fara tawafi a nan inda dama a shahawa da hannu in babu dama ba wani daga hannu ba wani kabbara kurin sai ka huce nan ne aka keɓance addu'a ta musamman daga wannan kwana zuwa wajen inda ka hatsa fi hajar aswad za ka karanta rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar in ka je inda ka fara wajen hajar aswad wuce wajen shan nono nan kenan kayi dawafi ɗaya kenan sai ka sake ɗaga hannu kai kabbara daga inda ka fara sai ka lissafi na dawafi ɗaya kuma ka ci gaba da zagaye da sauran azkarikinka nan ne dai wajen da ka fara nan kake zauwa kuma ka yi da ɗaya ka yi biyu har ka yi nan shine daidai rukunul yamani inda aka ambaci addu'a kaza da aka ambata a cikin tawafi ita kada aka kama sunan addu'a kaza za a fara rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هكذا أيتي حيزوا حجر الأسود daga nan sai ka ce kayi daya nan ne farkon lissafi kayi kewaya bakwai ka kare yanzu bayan kewaya bakwai ka kare za ka zo inda dama a wajen na ka taɓa ibrahim za ka ta ka zama makamin ibrahim musalla in akwai wuri a nan da an zaka sai a yanzu da wahala a yanzu da ta ka wuyanka da wuya ka iya sallah lahiya lawa na wurin to ba dole bai kai anan sai ka samu wani wuri a cikin masallaci da ka samu dama ka yi sallah raka'a biyu ana son bayan fatiha ka karanta kuli al-kafirun raka'a ta farko raka'a ta biyu bayan fatiha raka'a kullu wallahu ahad bayan kullu wallahu ahad kai sallah raka'a bi ka sallama yanzu kuma sai ina inda dama da an zuya da wala he ka zo ka komo inda ka fara sa'ayi na tawafi he ka saka kace Allahu akbar daga nan he ka ni safa da marwa to ka safa akwai zanzam na yake da hajjin zanzam yanzu sai ka sha zanzam ka jika kanka da kyau ka wanke sai ka isa safa to idan ka ne safa a nan aka ambaci zikiri aya da ake karantawa inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatafa bihima faman tatawwa faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah fa inna la huwa tatawwa khairan fa inna la shakirun alim ne ki za karanta wannan aya ta safa wani mutum sha'irin la ka karanta wannan aya ka ni safa idan ka je kaza kan safa za ka juyo ka kalli wajen ka'aba da azabta kanuwa dan hada wahala to shi dai ka huskanto ka'aba kana ganin ta ba ganin ta ka huskanci ka'aba kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar uku kenan ko sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ka daga hannu Allah ka roki Allah abin da ke bukata ka roki Allah abin da kake nema a wajen shi duniya lahira ka yadda kai addu'a kai addu'a sai ka saka maimaitawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ka riƙe da kada ka addu'a ka addu'a ka sake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahda ka addu'a ka addu'a yanzu ka addu'a uku ko daga nan kuma gangara sai ka ni safa sha zamu ga abun zamu mun zo aiki zamu ga abun aikace alhamdulillah yan uwa gamu a wannan wuri shine horkon fara safa da marwa ga muna akan safa mutum idan ya zo kan safa zai huskanci alƙibla ya kalli ka'aba ko da bai ganinta idan ya kalle ta zai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يدق هنو كيا الدعاء كيا الدعاء كروجي أبنا كنما أوجن الله سبحانه وتعالى نال خير الدنيا الآخرة كما كساك مما تونا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب هذا كي تدرس أكو دي bayan ka ƙara su uku kuma haka ne zuwa marwa ka haka ba sa'ayi zuwa marwa insha Allah haka kai marwa kana ta addu'a kuma insha Allah kenan ya ba alin safa to tsakanin safa da marwa a nan babu addu'a guda da aka ƙayyade sai ita za a yi kana dukkan azkarkinka za ka iya yi daga safa zuwa marwa kenan illa akwai wuri za ku ga alama sinyal ta wata tsanwar wuta inda ake gudu-gudu daga horko zuwa a cikin tsakiya take za ka horkonta kuma da ƙarshenta to a nan ne an zo za a ɗan gudu-gudu hatsalake wannan wuta kuma ya huce yanzu ga mana mun hoto daga safa kenan zamani marwa a cikin wannan tahiya ta sa'ayi safa da marwa mutum yana iya duk abin da sai na azkar na wa annabi salati ne na addu'o'i na duk abin za ka iya da na ambatan Allah kana haka tun daga safa ka nihi marwa ga mun dai mun nuhu marwa muna tahiya cikin sa'ayi daga safa zuwa marwa muna ambatan Allah ka ambaci Allah ka roki Allah bukatarka har kana haka haka zo wuri wanda yake da alama ta tsanwal wuta wannan tsawon wuta wadda za ka gani ita ce alama ta wajen gudu-gudu daga nan ake gudu-gudu wani tsawon wuta da kake gani nan ake fara gudu-gudu alama ce har ka je tsawon wuta ta gaba sai ka tsaye da gudu ka ci gaba da abin da kake na azkar na ambatan Allah da addu'a kana cikin wannan azkarkin da ambatan Allah ka kama hanyar marwa har ka je marwa tukun ka tsaya a bakin marwa
idan an je kan marwa yadda kai kan safa haka za ka juyo ka kalli ka'aba ka yi allahu akabar allahu akabar allahu akabar so uku ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu kai addu'a kai addu'a shi ma ka maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahda kai addu'a kai addu'a kana kallon ka abu duka la ka maimaita ta uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كادوا كادوا شيكي نزكي daga marwa kuma yake komo kan safa haka zaka rika yi ka fara daga safa an kaje marwa daya in koma safa biyu kana zuwa kana zawwa zuwa daga safa zuwa marwa daya an kaje kan kawa safa biyu uku hudu biyar shidda bakwai ka fara a safa ka ida a marwa kuma da ake daina duk abin da kai a nan safa shi za ka yi amarwa a dukkan zuwanka kun gane ko dukkan abin da kai a kan safa haka ka kamarwa insha Allah mun zo kuma a mun aikace masu kallon bidiyon za mu sa wurin aikin aikace insha Allah gani alhamdulillah ga munan akan marwa idan aka hau marwa za ka fuskanci alƙibla ko ba ganin ka'aba za ka fuskanci alƙibla ka yi wa'annan azkarkin kamar haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka yi sau uku sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كيا الدعاء كيا الدعاء كلو الله بقاتك كسك ميداوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أي الدعاء أي الدعاء أي الدعاء أساك ميداوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده a roƙi Allah abin da ake bukata a wajen Allah a yi addu'a addu'a bayan an ƙare addu'a kuma sai an hisafa daga can inda ka faro zawa marwa ni shine ƙarshen
yanzu kin da ka kare wani abin sau bakwai shikenan sai ka zo ka nemi wanzami imma a nan an gaji a saudiya da kayi gaba daga marwa akwai wajen aski za ka biya amma aski amma ka iya biya a nan sai ka zo ka nemi nemi wanzami in yi maka aski daga nan ka kare aikin umara umara ta kare yanzu kamar za ka zama a makka kamar kana da magaran an kana da matakka yi mu'amala kamar kana gida illa kurin alhurmar harami kuram baka ci kanki yanzu haji kanki haji kanki haji kana nan kwana nawa aka yi ɗaya biyu uku dai abin da aka samu na kwanaki sai yau mu tarwiya ran takwas ga wata shine kurin kuma za a yi sabuwar niyya ita kuma niyya ta takwas ga wata in ma shi daidai ba ba matsala amma ta kama an ce ga bakwai bakwai wata shi almuhim dukkan wannan watan gaba daya na iya ni haji na ko rigima a a ce za ku ta bakwai wata ban mu huta saboda an ce ta daga wata wannan darura in ta kama ko nawa kai niyyar ta haji a wannan watan tun daga zulqa'ada zulhijja muharram din da kai ne niyyar ka ta yi ba matsala ko anan kenan idan za ku huta zuwa mina daga gidanka masabacin ka kurum kurum za ka yi niyya kun labbaika lahum hajjan yanzu ta yi umra ko yanzu kuma zaka yi ne hajji yanzu labbaika zaka zaka zaka kalla alqibla ba ka sallar ka a biyu ba mu sallar ba da shi dai almuhim duk inda kake a gidanka ne ina kake kun ba zuwa ko ina kun zaka yi labbaika lahum hajjan alhamdulillah ga munan takwas ga wata yau tarwiya daga duk inda ka yi wankanka ka sa haramin ka kasa da sama ka shirya komi yanzu abin da zaka yi duk inda kake a sabke a garin makka a masabcinka daga inda kake gidan da kake kullum zaka kalli alƙibla ka yi labbai kallahu muhajjan yanzu kenan ka shiga cikin niyyar aikin haji kuma bayan da ka huta bayan umra zaka ci gaba talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kai ta talbiya ta azkar a shiga mota anhi hilin mina a wannan rana a ji a sabka amina a kwana
shikenan ka shiga cikin aikin haji kuma أنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا أتي تصورون أذكار أتهمنا aka ce ba abin da ake amina kurin a zamana dai a yi ta sallah a yi sallah kuma ba a magana za a yi ba a jam'i eh za a yi sallah a zuhur la'asar magariba isha a alhamdulillah ga munan mun shigo runwa ta mina wurin bayan an fito daga makka takwas ga wata nan za a zo a zamana a yi sallah a zuhur la'asar magariba isha amma za a yi sallah kasar amma ba a jam'i za a ci gaba da ambatan ala da yin talbiya a wannan wuni na kwana takwas a kwana washe gari tara ga wata a tashi daga mina anihi kenan arfa bayan an je arfa an dawo muzdalifa an kwana nan an an dawo mina an yi jiwa ranar sallah an je tsawafin ifada ko an zo an yi yanka an yi aski nan za a ci gaba da zama tsawon kwanaki biyu ko uku bayan sallah daga shi kuma an kare zama mina sai a nihi makka asuba bayan asuba kuma sai a nihi zuwa arfa idan an je arfa ana tsayawa a masallaci ba- na arfa ce masallaci na namira a nan ake sallah a zuhur al'asar jami ake yi to ila mahi yawa takarun ba san wani wurin ba in mutum ba dan maraya ba bai iya zuwa ya dawo in ka san ka iya zuwa ka je ka sallah da musulmin duniya gaba daya da akwai liman- mu- na- mutanen mu nan ba sani ma manyan malamai suka tsare su a cikin hema suna zuba kuɗi ana addu'a mana iya wazi ana zuba kuɗi shi yasa ban hiya musu zuwa su kirki mutane a cikin haima to duk da cewa da in kai amma a cikin haima kai nan kinka tayi amma in ka iya da dama ka tayi masallacin jama'a kowa da kowa Alhamdulillah ‘yan uwa kamar yadda kuke gani wannan shine masajidun namira ko in ce masallacin arfa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa da zawali ta yi a nan ya sallah ya yi huduba ta bayan huduba ya jam'in sallar a zuhur la'asar kenan yanzu ma nan ne jagorar musulmi mu yi sallar ja- sallar arfa bayan zawali zai yi huduba ya yi sallar a zuhur la'asar ga musulmin duniya gaba daya da haka na- yanzu ma inda mutum da dama ya zo nan ya yi sallar shi in ba dama kai sallar a haimaka dan ba kowa zai iya zawa nan ba sai waye ya kuma haima shi kai sallar a haimaka ba lahi bane ba kenan bayan sallah ta azurul asar jami'i za a ci gaba da asaka ta roƙon Allah illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a da ta koce addu'a da annaba suka yi shi yayi ita ce a wurin arfa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce mai ce addu'a talbiya ta addu'a hawada rana in ta hawada sai a nemi muzdalifa inda ka iya an ka iya dawowa dan akwai yadda san gari in ka je a can dai za a yi sallah almuhim ko a can kai ko a haima ka kai shi dai a yi sallah azurul asar jami'i ka samu liman kai da liman ba ka samu liman ba kai kai daya kai azur kai al'asar ba a yi hudu ba ake da liman kenan bayan an kare haka za a wuna arfa ba a hutawa daga arfa duk da ya shiga sai bayan rana ta hawa da a wuni guda na arfa abin da manzo Allah ya ce addu'a da ta yi kowace addu'a a wunin arfa wanda ya ce ni ne annabawa suka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yace ita ce addu'a mai ce addu'a a wunin arfa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير da ita da sauran azkar su talbiya wuni guda a arfa kana ta roƙon Allah kai ta addu'a kai ta addu'a haka je cikin hira dan zama mahi a cikin hema ba komai sai hira me san samun ribar da wuni arfa kai tsaya cikin jama'a gaskiya ko a hema ku ce ka kuma giyi dan ba a komai hira a hira zango a ta da makar a ta Kano a ta yi kullun hira suke mutane mahi yawa to an gaza ribar da wuni arfa ka tsaya cikin jama'a gaskiya kenan jama'a ce masu ke da kirtsi su ma za su yi azkar kin kenan ku tsaya ku ta azkar ka cirba wannan wurin kai ta addu'a kai riki Allah ta abin bukata wuni guda ana haka rana tana hwadawa za a taso daga arfa yanzu sai a nuho muzdalifa an zo muzdalifa a nan jam'i ake az- magariba da isha a arfa ba sallah ko ko mun dare he dai in a hanya aka samu matsala matsala an akwai matsala kaga bari ka huce sha biyu dare baka sallah magariba da isha ba in ta kawo ka samu matsala dan samu matsala ga abun ya samu matsala shi dai a nan muzdalifa ake yin magariba da isha haka magariba aka isha ba a wani ba a bukatar nafila a nan ba a bukatar wani addu'a a nan ba a komi ko wurin hutu ne ko a huta a nan a kwanta a huta ba a komi ne ibada a nan sai lakun azkar zaka ta kanka an aka kwana a nan shikenan Allah akwai mats- a- daga ce masu rauni mata su ma masu rauni ba kowanne ba da maza masu rauni an ba su dama idan dare ya ruba wata ya ya fada su huto su zo wajen jiwatin da wuri su ji wasu satin da wuri amma mai lahiya kakka bar wurin muzdalifa da akwai azan kurakuran baka bar muzdalifa sai garin Allah ya waye an sallah asuba ku yi ta bayan sallah asuba ma ku yi ta azkar ku yi ta ambatan Allah rana tana kokarin ta hudo sai ku huto daga muzdalifa alhamdulillah ga mana mun kai muzdalifa bayan sallar asuba min ta azkar rana tana hudawa kayan ta hudu gab sai mu kaɗo daga muzdalifa ba mun ɗauki tsakuwar mu ta jiwa in ba mu samu mu ɗauka anan ba mu ɗauki tsakuwar mu guda bakwai ta jiwa ta ranar farko ta jami'atul aqaba kenan zamu nihi zuwa mina mu je mu je hi wurin jiwa da tsakuwa bakwai wannan wuri
ku ni ina mina idan kun zo mina me mina wurin jiwa guda uku za ku isku za ku isku na ɗaya jama'ata duniya wusta da akaba to wurin rabi uku nan a ranar farko za ku ga ba a jiwon ko ce ta ƙarshe za a ji sa abin kicin kuso da yawa za ku je jama'ata akaba wurin jiwa na ƙarshe can kowa zai jefa bismillah Allahu akbar haka zaka cewa bismillah Allahu akbar ko Allahu akbar ko tsakuwa ka nemo tsakuwa guda bakwai yan matsakaita guda bakwai sai ka nihi da alhamdulillah wannan shine wurin jiwa a ranar farko bayan ka hoto daga muzdalifa bayan arfa za ka zo nan wurin jiwa ka je hirami guda na jami'ar akaba ka yi jiwa bakwai tsakuwa bakwai kowace bismillah Allahu akbar ka jehuwa shikenan su can kenan in ka je da tsakuwa guda bakwai ka yi jiwa kana kare jiwa to yanzu daga nan ka samu warwarewa karama yanzu shikenan yakan nihi inda dama ka dawo ka yanka ka yi aski ka nihi maka in ba dama da gama yaka huce baka ka je ka yi tsawafin ifada in kai tsawafin ifada shine yanda kai tsawafi a nan illa tsawafin ifada na mance wancan na farko an zo haraminka nan kinka nan kinka ma'ana abu ɗaya da maka abu ɗaya shine ake yahiya a nan a tsawafin farko da aka zo nan ba a rihe nan nan abu ɗaya ke nan ake yafawa a yi kewaye a ƙare tawafin harko da ka zo makka amma in an dawo daga arfa daga mina a nan ba a san buɗe nan duka za ka je gaba ɗaya ka ka buɗe ko ina ka je gaba ɗaya riwa nan laihi ce bata ciki kenan za ka yi tawafin ka inda ka yi tawafin ɗan wancan irin na harko da kai ka fara daga daga daga hajar aswad ka yi kafara ka kewaya da abin da kai an can da ka kewa so bakwai da abin da kai a can haka za ka yi bayan ka ƙare tawafin ka ka zo ka raka'a sallah raka'a biyu irin da kai da farko sai ka zo ka yi sa'ayi shi ma bayan ka zo ka sha ruwan ruwan zanzam ka wanke kanka ka je ka sa'ayin da kai sa'ayi da farko nafsi abu ɗaya iri ɗaya ne ka yi sa'ayi safa da marwa irin da kai da farko in ka ƙare sa'ayi safa da marwa shi kenan ka je ka yi aski yanzu can da can an sa da farko a sai da farko da akwai aikin haji umar farko kamata a yi sai amma a nan so ake aikin a yi aski yahi in kai sa'ayi ka ƙare kai aski haji ta ƙare haji ta cika kaman ka za ka iya ma'amala da iyalanka da komi ka sa kayan ka sa turarenka ka sa komi yanzu hemi ya ka kuma komina yanzu sauranka aiki guda ko maka saura kwanaki uku na mina ko kwanaki biyu daga ka je mina ka yi wannan kwanaki uku kwanaki biyu na mina aikin haji ya ƙare sai ni yanzu zagwa gida yanzu a zo gida kurin sai ka zo ka yi tawafi na ban kwana shine wajibi ga wanda bai lahiya ko mata masu haila ba sai sun yi ba nan masala mata masu haila akwai sabani kwarai akan samu matsala ta ta matsala ta rishin tsarki ga mai haila wani za a iya baranta a saudiya a gidan ta zo to gaskiya kamar shi islam bin taimiyya iya cikin masu ganin akan halin darura ba a bar za ta tawafi na ifada don misali tawafi ifada da aka dawo daga daga mina shi ya cikin rukunin aikin haji dole ya yi shi mace injini tsere ta dole ta yi shi ba ta bar maka ta yi shi maimakon ta bar shi a ba ba magana yanka ta yi shi kenan na ban kwana da shi ba ba matsala kurin ko mara lahiya baka iya ko mace mai haila kurin ya kama hanya a nuwo inda aka hutu ina ga nan ya kamata mu tsaya daidai nan sai mu je kuma can kan tabulu insha Allah إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إمام مسلمي ganin matsayin aikin haji abu ne mai mahimmanci a rayuwa ta musulmi ganin ruwayoyi mun karanta a baya ingantattu sun tabbata wanda annabi sallallahu alaihi ke cewa hajji da umara suna kafara na kurakurai da aka yi kuma cewa hajjin lahiyayya da aka yi lahiyayya ba ta da wani sakamako a wajen Allah illa ya baka gidan aljanna wata ruwa iya cewa hajji da umara yin a yi hajji a yi umara zuwa da sake su suna kore zinihi da talauci kamar yadda ziga-zigi ke kore lalataccen karhe ko a cikin zinariya cewa dai wata ruwaya ya ce duk wanda ya je haji bai yi ba abin da shayi mu'amala ta mata bai yi fasakanci ba zai komo daga haji kamar yadda uwashi ta ahe shi yan wani shi muhimmancin aikin haji wannan mun yi wannan tsari saboda ya zamantowa ga alhaji ka san aikin haji a takaice wanda wa'ina abin da in kayi kurin ka samu aikin haji saura kurin ciko wani sauransu da sauran karin ilimi idan abin yanzu cikin sauki ga musulmi yanzu nan za mu yi bayanin idan mun shigo yanzu dai a takaice bayani ya gabata baya ka shigo cikin masjidil haram ka zo fara tawafi wannan akwai wannan alama shine sukurwa wani akwai wani alama a jikin ka'aba wanda ake kira da hajar aswad nan hajar aswad shine inda dama ka sumbanta da bakinka da yanzu da wahala in ba dama da baki ka taba da hannunka ka sumbanta in babu dama da hannunka ka sa wani abu ka tabo ka sumbanta da ya tabbata idan duk wani musu yiwa he ka daga hannu daidai wajenta in ka zo setinta za ka daga hannu ga Allahu akbar nan ne kiran harkon fara tawafinka ka daga ka gabar Allahu akbar ka kabara nan daidai wani setin amma da taro dai za ga alamar tsawon wuta a bayan suna tsawon wuta a baya ka setin ana sa wuta tsawon wuta a setin ta daga bayan ka har tsawon wuta shi an ka kalli daidai nan an kai Allahu akbar yanzu kenan ka fara tawafi za ka fara tawafi nan ka zagayo nan ne makam Ibrahim ka zagayo wannan kewaye daga arewacin Ka'aba yake shi a kira da Hijr Isma'il wanda asali da ka'aba ce wasu dalilai mun yi bayani a baya musulmi sai ya koma baya dalilin da yasa aka keɓance aka bar nan nan cikin nan matsayin ɗakin ka'aba yake inda dama bayan ka ƙare za ka ina fi da haka in ka so a wurin in ka zo sai ka zagaye shi daga nan ka fara tawafi to duk abin da yake na addu'a wa annabi salati ne wani azkar ne za ka yi tayi ka yi tayi ka zagayo ka zagayo ka zagayo duk abin da ka iya ba ina keɓance wata addu'a kaza ka zagayo ka zagayo sai in ka zo ka ko zuwan sukurwa wannan kwana wanda ka ta shajir aswad daga nan zaka fara rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka rinka yi haka zo daidai hajjar aswad dan a da akwai alama a ƙasa wannan sai maka wannan alama ya tsohon alhaji ne da akwai alama ana a ƙasa kenan daidai nan an ka zo ka daya hikirga ka daya to amma zan horko za ka yi wani tsafin da gudu-gudu za ka kewaya uku da gudu-gudu da gudu-gudu kana gudu-gudu za ka yi ta kana gudu-gudu za ka yi ta in kai kewaya uku da gudu-gudu sauran kewaya hudu za ka yi kewaya a nutse to a cikin wannan kewaya duk abin da yake na azkar ba a keɓance ba a nan ne kullum in ka zagayo nan to shi nan wannan wurin wannan kwana inda dama ana shahwata shi kenan ba a tumbanta in ba dama taɓa da hannu shi ba a daga hannu ba wata kabara wurin daga wasu da kabara ba kabara ba kabara ba a sumbanta illa kura a shafa kura in ba dama ba wa ɗauka hannu ba kabara kun ka wuce amma in ka zo daidai jin kayan ka wuce za ka fara rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban haka zo daidai inda ka fara yanzu kenan kai daya in ka zagayo daya ka zagayo biyu in kai na bakwai to yanzu in kai na bakwai ka kare tawafinka sai inda dama ana so a yi sallah a nan amma an da wahala gaskiya an da wahala in ba nan ma din da ka samu wuri a cikin ka'aba sai ka samu sallah raka'a biyu da fatiha da qul ya ahlul kafirun raka'a ta farko ta biyu raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad bayan ka raka'a biyu zaka tashi to da akwai ruwan zanzam an zuba inda akwai zanzam sai ka sha zanzam da farko to an zuba babu zanzam a wannan kewayen sai ka shigo ciki to kenan an ka sallaka raka'a biyu yanzu sauran mi sauran sa'ayi safa da marwa sai ka sake komowa nan hajjar aswad ka sake diba shi dai da kai da farko allahu akbar shi kenan sai ka nuho safa da marwa to a hanya za ka iske zanzam ba lai ka sha zanzam ka sha ka zuba ka wanke kanka da kyau ka sha ka koshi kuma an ce zanzam kana sha duk abin da ke bukata wajen Allah ka sha zanzam annabi ce zanzam liman shurba lahu duk abin da kai niyya ka sha shi Allah zai biya bukata insha Allah kenan ka sha zanzam hekan hi safa to an ka zo safa safa ita za karanta inna safa الموت من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ككرنت وانا ايه كان هي صفا كمان ممكن بيان صفا da farko mun yi bayani dai za ka hau safa ka kalli ka'aba ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi bayan kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كيا الدعاء كيا الدعاء إن كيسو أكو هكا كم نمك أشي وانا أكتي سيكن هيكم مروة أسأي كان تهيا كان تهيا أكو علامة قدابيو وتذاك إسكو ta gudu gudu da alamar tsawon wuta an ka wuce daidai wurin sai ka kuma ka cigaba tahiyarka haka kai marwa an ka hawa ga safa ka je marwa ka daya an ka dawo safa biyu haka zaka gidan kadan ka kawo gannan misali kamar nan safa ga sa misali ga safa nan ka zo marwa daya ka komo haka ce biyu uku hudu duk zuwa a daya yake dan akwai alazai masu shan wahala sai su doka tunda akwai alayar tur sai su doka ka hawa safa sai ka dawo kai daya irin na ka'aba a in ka hawa safa in ka zo marwa daya kenan sai ka ce daya in ka dawo nan sai ka ce biyu in ka zo da uku kuma duk abin da kai a na farko haka zaka yi a kowane wuri har ƙarshe yanzu kenan wannan shine a takaice tawafi da sa'ayi na aikin haji da ka kare wannan tawafi ka sa'ayin wannan umara ta kare he kai aski shikenan ka zama ka samu yancin ka kaman kana gida to yanzu wa'annan muka ambata arkadul hajj wanda aka ce rukuni shine aikin haji in baka same shi babu haji kurin amma in ka same shi dun sauran abu ana gyara ta ana iya gyara ta ko yanka ko na daban da a ce kai lahidi amma hajjin ga ta huce amma wannan muka samu ba babu hajji kurin su ne wani a ce arkanin hajji su ne muka ce rukunan hajji su ne na da lannan larabci akan hajji na su ne a ce rukunan hajji me da kudan nan mun kawo za mu sa guda biyar amma gaskiya mahiyar jamhur suna kan guda hudu ne akwai magana malamai magabata mani kahari mani mani malamai sahabbai sai bin abbas mai mai sahabbai wasu na kan cewa abin da yake saɓani kanshi wannan shi ne yake saɓani kanshi na kwana a mutu da lifa amma wannan sauran kusan jamhur kan suke to kenan ka cika shi kurin kenan wannan abin guda hudu guda biyar su ne in ka rasa ɗaya babu haji kuma bata kuma bata gyaruwa ya kayi su suna suna muka haraka na farko al-ihram na al-ihram ba sa harami ba a bayani da muka yi an zo an kudurta niyya ta aikin haji ko umra ka ci ka sa a ranka na niyya umara ka ce labbaika lamu umaratan wannan shine ihram ko labbaika lamu hajjan wannan rukuni ne man kai niyya a zuciyarka kai labbaika lamu hajjan rukuni in ba shi babu haji shi muka ce nan yin ihrami yin harama sai a tawaf shi musa tawafi tawafi shine an muka bayani yanzu idan ka zo makka ko umara ko hajin wannan yin wannan tabi muka ambata in babu shi babu haji mun bayani shi ko tawafin wannan rukuni ne tawafi sai sa'ayi safa da marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa da muka bayani mun bayanin da ake yin shi to wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma rukuni ne shi muka nan kenan shine sa'ayi bayan safa da marwa tsakanin safa da wannan kai da kawa da muka bayani yanzu ita ma an ba ita babu haji sai alwuquf bi arfa tsayuwa arfa illa tsayuwa arfa ba an ce ba dole tsaye zaka yi hauri guda ko ya kawo ni a abin da aka so dai a samu mutum a hilin arfa in son samu ne wanda ya shiga kahin zawal to kai ya huto sai ba wada rana wannan wajibi ne kaka huto amma an ma bayan asar ka je dai shi a ran na an ce duk da shiga hilin arfa ko ka makara in dai ka shiga hilin arfa ka hanke to alfijir ko da ka je ka samu haji amma wanda ke cikin arfa kai ya huto he bayan wada rana amma samun ka arfa a wannan rana rukuni ne shi muka ce kenan nan tsayewar arfa sai kenan shine na hudu ko kenan ihramu na daya a tawafi rukuni na biyu sai tsakanin safa da marwa shine na uku tsayawa arfa ukufi bi arfa al-ukufi bi arfa shine na hudu sai na biyar wanda yake sabani kwarai al-mubit bil muzdalifa kwana a muzdalifa shine yake sabani amma gaskiya magana a kiyaye dan akwai nasan magabata masu cewa dole a yi shi to wannan kenan sune rukunai in babu wannan daya haji babu amma idan wannan nan kai bayani kayi harama mun ce bayanin harama ka sa kaya riga zane da kai namiji dan mata ba su sharadi su suke baka wahala na hita kayan harami mace dukkan ta sa in dai ba su ado kurin sun mata harami kai da zaka sa zane da wando zane da zane da mayahi to wannan sa kaya iya cikin abin da ake wajen harama a sa kaya kuma amma amma yake ce a sa kaya a yi wanka a yi wani sallah sai a ɗauki niyya kuma tawafi yadda muka bayani yadda ake yin shi haka zaka yi shi shi ma sa a yi yadda muka yi bayani yadda ake yi shi a cikin haka zaka sa tsakanin safa da marwa ka yi su daidai ka tsaya a arafa ka kwana a muzdalifa an ka samu wannan haji ta cika sauran yan baya sai dai a ce kuma ko ka laihi ta yi ko a ce a yanka amma komi yayi yanzu bayan harama tawafi sa a yi gobe arfa mabitu bil muzdalifa wani abin guda biyar harami tawafi sai ayi tsakanin safa da marwa tsayawa arfa kwana muzdalifa sai wajibatul hajj sunan wanda sune dole mai aikin hajji yi su amma barin su bai bata hajji sai dai ayi lahi a wasu halayya ana cewa ayi yanka wasu masu na inkarin yankan da suna gaskiya cewa babu nasi da ya zo kan yanka karara in ba kan aski ba ko sai sai saura iya cikin bayanin malamai ko ijtihadin malamai Allah gafarta musu kenan menene wajibai al-ihram min al-miqat shine yasa harama daga miqati me miqati wurin dokan haji niyya to mai bayan muna tamu daga muzdalifa ko wurin dokan niyya akin haji to nan bambancin da nan nan ana ne haramar ita rukuni ce nan ko abin da ake ni yin ta a wurin da aka ce ayi misali iyawa ka huce ko kuma kuma tun suke cewa ba ba kai ba ba ce ba haji ka wuce wajen ka bi ka wuce kai ba kai lahi amma bai bata maka haji shine magana kenan lahi ne amma bai bata haji iya mutum ya huce wani kuskure ya samu ya huce wurin mikati ba ta baka haji hajin ta baci a ya lahi dai san bayani ya gabata sai kwana amina almabit bi mina fi lailat tashrik kwana amina shine sa kwana mina kwana mina wannan kwanaki uku da ake ko biyu bayan an sallah a kwana na ɗaya a yi jiwa kwana na biyu kenan iya cikin wajibat kenan wanda aka samu matsala ya bar wannan kwana ba a ba haji ilahi ne amma bai bata haji ku gane kwanan mina bai bata haji amma laihi ne magana magana ana nema wajibi ka yi shi amma bai bata haji ke amma da ruwa masala ka bar shi sai na akwai matsala a da samu anzu kan magana jiwa a ta rigima an ce hemi sahi mu kuma heban zawal a sauran kwanaki yan wa larura ce annabi sallallahu alaihi ya ba makiyaya dama su gama jihon kwana biyu a kwana na uku larura ta kama in ta kama ta kuta sai kuta ba matsala komai gaskiya magana in ta kama larura ta kama ta sa haka nan to kirin wajibi ne amma da bai bata aikin haji haka ramayul jima'ar murattabat jihon rakwana jiwa aje ai mai ajere ran sallah ajira mi daya jama'atul aqaba ran kwana na daya na biyu ajehi na horko a duniya a jihi na tsakiya wusta kuma a ce alaƙa ba ya kafin a jere shi ma wajibi ne ka yi misali inda wani zai fara daga waccan ta ƙaba ba ta ba ta ba ta ɓaci amma laihi ne eh laihi ne ke wajibi ka yi sa a jere rakwaran harkon sallah ka yi jamin talaƙa ba ka jera min ɗaya rasauran kwanakin guda biyu ko uku ka jihi ta harko duniya ka je ta tsakiya ka jike waccan babba kowace kuma tsakuwa ake nema ƙanana in sun samu ka samu kanka daga baya ko a muzdalifa ko ma a hanya ko ma a nan min ka samu babu lahi tsakuwa kanana ba manya ba ba san kata tsakuwa ayi bismillah allahu akbar ko allahu akbar ko ce ka ce tsakuwa bakwai a ramin ko ta rami wannan shi ma kenan wajibi ne sai tawafin wada kenan tawafi na bankwana kenan an kare aikin haji ana gida za a tafi gida jirgi ya kusa tashi ku zo ku yi tawafi irin yadda kuka yi illa wannan shi ma wajibi ne inda kai tawafin wanda sifa ɗaya ce haka za ku yi tawafi illa wani tawafin shi babu sa'ayi tawafin ban kwana babu sa'ayi tsakanin safar marwa kurin kai kewa ka bakwai ka ƙare kai sallah ka abu kurin sai gida wannan shi tawafin guda tawafin ban kwana sai alhalq aw taqsir sai magana ta kai aski ko sai sai su ma wajibi ne amma shi illa shi in aka yi aski a cikin harama ne ake cewa ai ya kayanka ka fidayi amma yin aski a cikin aikin haji wajibi ne ba a barin shi na kuma sagarin maruku ne wasu cikin wasu magabata kenan dai a yi shi dai aski in son samu ne a umara ka yi sese a haji ka yi aski wannan su ne rukunan haji da wajibai in wannan suka samu haji ta yi illa a samu an kula kwarin sauransu amma mutum ya tsaya kiyaye wa'in ababin ya kiyaye rukunne guda biyar yin harama tawafi na ban tawafi kai na ifada tawafi na ifada a cikin aikin abu tawafi sai a yi safar marwa tsayawa arfa kwanan muzdalifa wannan su ne a jere sai harama daga miƙati daga inda aka ce ka niyya sai kwanan mina a kwanakin wannan guda uku ko guda biyu sai jiho a jere tawafin ban kwana an za a ta gida aski ko sai sai suna cikin wajiban aikin haji illa magana ta umara umara tana da rukuni guda guda me aka ce guda uku umara rukunin farko ihrami umara yin niyya wannan labbaka lamu umaratan daya rukuni na biyu tawafi na ka'aba rukuni na biyu na uku sa'ayi wajiban wajiban wajiban aka ce wajiban umara biyu ne shine kurin yin ta a miƙati niyya daga miƙati sai yin aski ko sai sai shikenan wajibanta umara in wannan daga su ne kurin zamta gara ban abu in ka ce wannan insha Allah ka samu haji muna fatar Allah amsa aikin mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a mun yi mu a abin da muke tambaya akan shi eh kayana kamar haka ko ne da harbi da mun bayan ce harami har an zo kewaya ta farko zawara nan farko haramin ma bakin nan za a bula bude dukkan tawafi da ake tawafi da ake yi na umara dole na nan kinga abu da zaka yi amma na an- an dawo daga daga daga an an dawo daga arfa babu sharadi kana iya da kayan kan bayan ka jiwa kuma kai da harami duk ɗaya ne amma kuma haramin kayan ka are eh alhamdulillah yan uwa kamar da yadda kuka ga irin abin da ya gabata na ayyukan haji baiwa a cikin awa daya mai dukkan wai aikin haji amma wannan mun ambaci ne ababe masu muhimmanci wani in sun samu haji ta samu kuma za ku ji mu bayanin ba magana madina idan kuna tuni ai mu bayanin daman an je ita madina wurin ziyara ne madina in za a yi haƙƙin hajji an zo makka su kasa yan madina za wa suke makka kiran madina wurin ziyara ana zuwa ziyara madina a je masallaci a yi sallah a samu fadala ta masallacin madina kiran madina wurin ziyara ne da mu da mu yi bayanin mu idan an hoto daga madina a nan ne muka yi bayanin wajen harami harama a muzdalifa kenan ziyarar madina wuri ne na musamman in ka je ka yi ziyara ka je kabarin annabi ka yi sallama ka yi na- abubakar ka yi sallama ka yi na umar ka yi sallama kuma ka rika samun sallah a masallacin madina bakin kwanakin da za ka yi a madina shi ba bai cikin aikin hajji amma sunan shi ziyara ko iya matsayin ziyara kuran iya cikin sunan ziyara kenan wannan shine bayani da muka yi yan uwa a takaice muka yi bayani na abin da alhaji in ya samu wani abin da muka bayani in ka tsaka bi dalla dalla a bakin gwalgwado insha Allah ka yi aikin haji yanda aka ce ka yi shi sai watar kurin Allah ya amshi aikin haji kuma muna fatar mu ma Allah subhanahu wataala ya amshi ayyuka da muka yi duk wanda ya taimaka da dukiya da shawara da ƙarfi da komi Allah saka maka kowa da alkhairi ina ga mun mun kusa karshen duk abin da ya dace mu yan wani ibada a aikace mun yi tun daga magana arwalla magana taimama sa kufi wanka wankan janaba wankan haila duk bayani ya gabata da sallah aikace da wankan gawa sa mata likawani mata sallah yanzu ko mun zo magana aikin haji muna fatar Allah amsa aikin aikin mu gaba daya kurakurai Allah gafarta mana ladan Allah ba mu ladan gaba daya Allah kai kuma shin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa yan wa sauran bayanai mai san ƙarin bayan da nasoshi sai ya koma darasin mu na baya da wannan muna cikin darasi na 97 a cikin alwajiz kenan sauran bayanai mutum mai so sai ya nemi darasi da aka yi a baya sai ya samu nasoshin da yake nema insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته